أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayana ka yan uwa masu mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fassara littafin ashimawi wanda a yau shine halkan mu ta goma sha uku wanda kuma a yau insha Allah za mu tashi akan babi mai magana kan azumi wanda shine al-Imam Abdul Bari al-Ashmawi yake cewa babu siyami babi kinan na azumi wanda za mu karanta mu fassara sai mu dawo a karin bayani yace babun siyami babi kinan na azumi wa sawmu ramadana azumin watan ramadana faridatun farilla ne yathbutu yana tabbata bi kamali sha'abana da cikar watan sha'aban aw bi ru'yati adlaini ko da ganin adlai biyu lil hilal ga jinjirin wata aw jama'atin ko jama'a mustafidatin masu yawa wa kadhalika haka nan fil fitr a cikin aji azumi shine a cikin cin abinci an gama azumi in aka ga wata shi ma haka ne shine wa kadhalika haka nan fil fitr a cikin aji azumi wa yubayyitu wa yubayyitu siyama yana kwana da niyyar azumi shi mai azumi kenan shine wai baito siyama yana kwana da niyyar azumi fi awwalihi a farkon shi walaysa alaihi albayatu kwana da niyyar azumi bata zama dole gare shi ba fi baqiyatihi a cikin sauran kwanukan shi wayatin musiyama ya cika yana cika azumi ne ila layli zuwa dare wa min sunnati yana daga sunna ta'jilul fitri gaggauta bude baki wa takhirus suhuri da jinkirin sahur wa haythu thabata ash-shahru duk lokacin da wata ya tabbata qabla al-fajr gabanin al-fajr wajaba qabla al-fajr gabanin hudu al-fajr wajaba wajaba sawm azumi ya wajaba wa in lam yathbut in bai tabbata ba illa ba'da al-fajr sai bayan hudu wa al-fajr wajaba al-imsaku kame baki ya wajaba wala budda ba makawa min qada'i zalika al-yawmi daga ranka wannan yini to bari mu koma sai a ƙara bayani sannan sai mu dora mu ci gaba na farko ma na yace babu siyami babu kenan na azumi kamar yadda an ka san azumin ramadana wato ɗaya ne daga cikin rukunai wato ɗaya ne daga cikin shika-shika na musulunci bayan tauhidi ko sallah azumi zakka haji ka gani azumi yana daga cikin watan ɗaya daga cikin rukunin musulunci ne in mutum bai yi ne to an samu matsala rukunan shi na musulunci ba su cika ba shika shika musuluncin shi to kaga kuma in mutum ya bagguda kai tsaye da gangan kaga kafirta ne ridda ne wal iyazu billahi kai tsaye mutum ya bayyana kin wani abu ya ce shi bai da shi ba to saboda haka yana da kyau azumi a kula da gare shi kwarai da gaske maza da mata manya da kanana kuma musamman iyaye yana ƙara nanatawa a kiyaye mutum mata za ga suna da ƴaƴa mata wanda suke balagagu sun balaga amma sai kaga wai ba su cika azumi saboda wasu ba su yi aure ba wai sai sun yi aure sannan za su rika cika azumi to wannan duk ga iyayen da suke kallon ƴaƴan su mata manya balagagu wai kuma suna shan azumi lokacin watan Ramadana wai su tsallake wani azumi ba su yi da gangan ba rashin lafiya ba wani abu ba wannan laifi ne ba dan karami ba hakan ga dole iyaye maza da mata gaba ɗaya a kiyaye to Allah ya samu dace to shine ma yace wa sawmu ramadana azumin watan ramadana faridatun to farilla ne shi dole sai kowa yayi saboda haka kuma komi kudin ka da wadata ka baka isa ka ce ma wani wani je kai man azumi da Allah yau ban iyawa zan biya ka nawa zan biya ka baka isa ba komi mulkin ka baka isa ka ce ba za ka yi azumi ba sai kai shi in kuma baka yi shi baka tai lahira za za a tambaye ka me yasa baka yi ba za a ma hukunci to shi yasa ya ce farilla ne azumin watan ramadana din sannan ya thubutu yana tabbata ne bi kamali sha'abana da cikar watan sha'aban an sanya da ma watan sha'aban daga shi sai ramadan ko tun zama muna da watanni guda goma sha biyu a musulunci al muharram safar rabiul awwal rabiul thani jimadal ula jimada sani rajab sha'aban ramadan shawwal zulqa'ida zulhajji to waɗannan su ne watanni guda goma sha biyu da muke da su a musulunci to kaga watan sha'aban shine a kusa ga watan ramadana wanda da watan sha'aban ya kare sai watan ramadana to shine yace yana tabbata ne da cika watan sha'aban kwana 30 in ba a ganshi an sani watan dama da suka yi kwana 29 ne ko kuma kwana 30 watan musulunci haka ne don haka idan ya kwana 29 za a yi dibin wata idan an ka yi dibin wata in an ga watan to shikenan sai a sai a dauki azumi in kuma an yi dibin wata 29 ga wata ba a gan shi ba to shikenan sai a cika sha'aban din ya zama 30 daidai to da ya cika 30 kawai sai a dauki azumi ba sai an ƙara kuma wani dibin wata ba to wannan shine yake nufi da yana cika ne wato azumin watan ramadana yana tabbata bi kamar da sha'aban da cikar watan sha'aban 30 kenan in ba ga watan ba awo bi ru'yati adlaini ko da ganin adlai biyu lil hilal ga jinjirin wata wato shine sai an ka samu kamar duk gari kun taro gaba ɗaya duk gari misali mutum biyu ɗaya ne sun haka wata kuma adlai ne an sani adalai ne su ba waɗansu fasikai ba ne ko fajirai ko waɗansu waɗanda ba cika sharuɗa na adalci ba matukar an ka same su adalai mutum biyu to sun ka ga wata dimon dimon sun ka tabbatar da sun ga wata to duk garin gaba ɗaya dole a ɗauki azumi ko duk yankin kai gaba ɗaya ba sai gari guda ba an fahimta tun da dama za a iya ganin wata can wani gari sai a gaya muku kuna an ga inda duk yankin ku guda ne yayi mana saboda haka amma dai mu za ka samu yanzu bambancin ganin wata yana iya bambanta da na wata ƙasa hakan ga amma dai ana dab da kusa kuma ba dole ne misali sai ganin watan ku ya zama daidai da na ƙasa kaza ba ba shi bane ba sharadi ba kamar yanzu misali sai mutum ya dora maka yana ce shi dole sai in watan ganin watan Saudiya sai in sun ga wata sannan shi zai aiki da nashi ganin wata na ƙasa ta wannan ba hujja bane a addini ba ba ya daga asali a cikin addini ka ce misali ka ga misali yanzu kana dan Najeriya sai ka ce ai ko da an ga wata kai yanzu ba za ka yi azumi ba sai in an gani Saudiya wannan shirme ne mutum ya kai ya sun zuciya tai kuma an ga wata ya sani in ya kuskure ya kiyan azumi an ga wata nan Najeriya ya ki shi sai ya sai in Saudiya sun gani ko wani wuri daban to wannan azumin da bai da bai yi ba an biyo shi kafara sai yayi kafara gai saboda da gangan ne ya ci abinci saboda haka ba a ce wata ƙasa dole musamman kuma ƙasa mai nisa tsakanin su akwai awoyi da yawa ma tsakanin su ko to yanzu kaga irin munan da Saudiya ai muna da awa kusan hudu ne kaji ko to kaga ai ba mamaki bane dole ne ma ganin wata ya bambanta da mu da su ba to kaga a ce a ce kuma kai dole kai ba za ka yi aiki da ganin wata wanda wasu adalai guda biyu din dimun waɗanda sun gani a ƙasar ko ta Najeriya ko wata ƙasa daban ka ce kai ba za ka ɗauki azumi kai dole sai in Saudiya ta ce ta gani ba wannan shari'a ba ta kallafa ba ta ce haka nan ba wannan wani sun zuciya ne da tsari kuran daban saboda haka idan an ka samu adalai guda biyu adalai wanda sun haga wata shikenan azumi ya waje ba to shine mala yake nufi aw bi ru'yati adalai ne ko da ganin adalai guda biyu lil hilal daga jinjirin wata din da bakin adalai biyu zuwa sama aw jama'atin ko kuma jama'a mustafidatin masu yawa wato shine sai ya zama ba a samu mutane adali guda biyu ba sai an ka samu mutanen suna da yawa waɗanda sun kace sun ga watan can wane ya gani can haka wane ya gani ko da ba adalai din bane indai an ka tabbatar da suna da yawa bai yiwuwa waɗanga mutane a ce wani abu duk ƙarya ce suka yi to shine ma'anar mustafida din mutanen da suke masu yawa to in an ka samu irin wannan adadi na mutane din to ko da ba adalai din bane to za a ɗauki azumi wannan shine haka za a yi za a ɗauki ba dole cewa an kai sai mutum ya ga wata shi da kai ne ba kashin kai ne sannan ba a'a in ko sai mutum ya ga wata kashin kai ne ai ka gani duk makahi da sauransu da masu kama da su wanda ba su gani kwarai kaga da tun da duk labari ya ka ba su kaga ba wata zai su gani shi din ko saboda haka ma'ana dai in ka gani din da kanka yayi kyau haka aka so in baka gani ba an ka samu adili adilai guda biyu sun kaga wata shi kenan ya isa dauka in ko ba a samu adilan ba sai an ka samu jama'a da yawa an gani can an gani can an gani wuri kaza an gani wuri kaza to shi ma sai a dauka wannan shine ka'ida ta a ta ganin wata din sannan sai malai ce waka zalika fil fitri haka nan a cikin cin abinci ma'ana in an ka gama azumi kenan to wurin jajibiri kaga za a yi dibin wata 29 ga wata kenan to shi ma in an gane shi in an samu mutum ajalle guda biyu sun ga wata shi kenan sai a ji azumi ko kuma ba a samu ajalle guda biyu ba sai an ka samu jama'a da masu yawa ko da ba ajalle bane inda suna da yawa din waɗanda sun ka ga watan shi kenan sai a ji azumi sai a yi sallah azumi ya kare kenan to shine ma'anar da ke nufi in kuma ba a gani ba shi kenan sai a ƙara azumi guda sai ya zama talatin kenan daidai to shi ne ma'ana aubiyar uyata adalaini ko da ganin nan waka zalika haka nan filfitri a cikin cin abinci wato sallata aji azu azumi kenan shine waka zalika filfitri haka nan a cikin aji azumi to shi ma haka za a yi amfani da wannan ganin wata din sannan sai malam ya ce wayo bayyutu siyama yana kwana da niyyar azumi shi mai azumi din fi awwalihi tun farkon daren saboda haka idan yau din nan daren yau 29 sai dai an haga wata to abin da aka bukata ka tabbatar da kayan niyyar azumin kamin alfijir ya hito in ka in baka yi niyyar azumin ba kawai kai kwancin ka kurum ko kaman kila 29 ga wata kai baka dibi wata din ba ko kuma ka diba baka ganshi ba kuma baka tsaya ka bincike ka jiya ko akwai waɗanda sun ka gani din ba ko nan garin ko kuma wasu garuruwan ba baka bincika ba kawai sai ka kwanta kai kwancin ka shikenan sai baka farka ba sai da alfiji ya hito to ba magana azumi gare ko da baka ci abinci ba ba magana ka ce ai dama ban ci abinci ba bari in dore in ci gaba da azumi na ba a'a dole niyyar nan sun aka kamin alfijir ya hito aka so kai ta iyaka dai na abinda zaka kamun baki zaka ba zaka yi azumi in dai har labarin ganin watan ya tabbata din da sahin da kajiya to za ka kamun bakin ka ba zaka yi azumi ba eh ba zaka ci abinci ba kuma bayan sallah zaka ranka azumi guda in ku kai ganganci ka ci to an biyo ka ka fara azumi 60 jere da juna ba huta malmakin shi Allah kiyaye mu to shine a a shine ma'anar cewa waye bayyatu siyama yana kwana da niyyar azumi fi awwalihi a farkon shi sannan walaysa alaihi albayatu kwana da niyyar azumi bai zama wajibi gare shi ba fi baqiyatihi a cikin sauran kwanukan ma'ana shine kamar daren yau yau 20 sai a ce irin yau 29 ga wata na watan watan sha'aban to sai an ka ji labarin an ga wata to saboda haka bayan an ga wata ka ji labari ne ko ku kai ka gani da kanka to shine sai ya zan ko da ga wata ko da labarin da gani wata ya tabbata to shine sai a kai niyayyen azumi yau kila ko tun farkon dare ne kawai ka kwanta ko kuma a sai da ka tashi kai safar duk da kai duk ne dama dai abin da aka bukata niyya kuma niyya kamar yadda mun ka sani ba dole ne sai ga baki ba ba dole dole sai ka faɗi ga baki ba ko baka faɗi ga baki ba azumin ka yayi tun da dai zuciyarka ta riga ta yi niyya din yayi kyau bukata dai zuciyar ta ka ta yi wannan niyya din kamin alfijir ya hito ya zama tun cikin sauran dare ne ko farkon daren ko tsakiya ta ko ƙarshe ne ne dai duk ɗaya ne in dai kamin alfijir ya hito ne to shine yace to in ka kwana da niyyar to da bakin wannan ta farko din shi kenan ba kuma kullun kullun sai ka canza wata sabuwar niyya ba wannan ta ɗaya ranar da kai ta farko ta ishe ka har azumi ya kare gaba ɗaya shikenan in dai ba larura ta kama ba amma in larura ta kama mutum ya rashin lahiya ya aji azumi to nan kamar in ya warki kuma zai dora ya ci gaba to sai ya sake niyya ko mace mai jinin haida wanda jini ya zo mace tana cikin azumi to sai kuma jini ya dauki mata to bayan ya dauki kaga aji azumi za ta ita ma to idan daga nan in jini ya dauki mata in za ta in ta yi wanka za ta ci gaba da azumi har yanzu to sai ta sake wata sabo wata niyya to in dai ba irin waɗannan ba in dai ka ci gaba da azumin ka to shikenan niyya gwada ta ishe ka har ƙarshen azumin to shine ma'anar a walaisa alaihi albayatu kwana da ne azumi bata zama dole gare shi ba fi baqiyatihi a cikin sauran kwanukan iya riga na farko sannan waya timmu siyama yana cika azumin ila laili har zuwa dare ma'ana tun daga hudu alfijir idan ka dauki azumi ba za ka ci abinci ba har zuwa dare ma'ana shine rana ta fadi idan rana ta fadi shikenan sai kawai mutum ya ci abinci ba kuma sai bayan isha'i ba sannan ka ci abinci ba ko sai dare ya kware ba haka a'a in dai rana ta fadi kuma ba dole cewa an kai sai kai sallar magriba ba in dai ka tabbatar da rana ta fadi ko da baka yi sallar magariba ba kawai shikenan kamin sallar magariba sai ka ci abincin ka ana so kuma ka fara budin bakin nan ko da dabino ko kuma da ruwa haka ko kuma wani abu daga cikin da ƴaƴa na itatuwa hakan ko wani abu mai kama da haka din to shine a sai malai ci gaba da cewa kuma wa min sunnati yana daga cikin sunna ta'jilul fitr gago ta bude baki ma'ana da rana ta fadi shikenan in dai an tabbatar ka kuma kai gaugawa tun kamin rana ta ida faduwa ka zabara saboda kai ka ci abinci a'a in dai ka tabbatar da rana ta fadi to kai ka ci abinci yawa kakka ce sai kai wata jarunta sai in sha'i ko kuma sai na ga dama na ga musallan magariba zan ci abinci ko menene a'a sunna ne in kai cin abincin tun da wuri kana da ladama musamman kai sunna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan wa takhiru suhuri da jinkirin suhur ana son jinkirin suhur shi ma wato jinkirin suhur shine malmakin ka yi sahur tun farkon dare misali kamar karfe sha biyu na dare ko karfe goma ko sha ɗaya to yadda su samu ne kana iya jinkirta shi har zuwa irin karfe uku da rabi zuwa karfe hudu ya danganta dai daga yanayin lokaci na hudu alfijir in ma ya kai irin hudu da rabi duk dai ya danganta daga lokacin da ake ciki in dai ka tabbatar da wani lokacin da alfijir ba zai hito kamin dai alfijir hito to ka jinkirta har can karshe karshen daren sannan ka yi sahur din shi ma sunna ne ka ga nan ne ai ka samu sauki mago ka ka ji sauki na yanwa tun da ka yi sahur da can karshen dare kuma kaga ka samu lada kai sunna manzo Allah sallama yana bada umarni yana so haka nan din sannan a sai malam yace wace wa haisu sabata shahru duk lokacin da wata ya tabbata qabla al-fajr gabanin hudu wa al-fajr an ka samu labarin ganin wata dimin dimin lalle an ga wata cikin dare kamar al-fajr ya hito to wajaba sawm azumi ya wajaba ya zama dole ba sai dole kai ka gani da kanka ba ko wani ya gani inda an ka same su amintattu sun gani ko jama'a da yawa ko da ba amintattu bane inda su da yawa ne shikenan azumi ya wajaba sai malai cewa in lam yathbut in kuma ganin wata bai tabbata ba illa ba'da al-fajr sai bayan hudu al-fajr to wajaba al-imsaku kayan baki ya wajaba amma kuma wala budda ba makawa min qada'i zalika al-yawm daga ranka wannan yini din abin da yake nufi shine an ta dibi an ta jira kun yi dibin wata ba ku gani ba kun ta saurare ku jiya wasu saurare kuma ko sun gani ba ku ji labari ba sai da safe bayan alfijir ya hito sai an ka ji labari cewa lalle dimin dima an ga wata to shine malai ya ce to nan wajen kamun baki ya waje ba sai mutum ya kama baki ne ba zai ci abinci ba saboda haka dole ya kama baki ne shikenan kuma bayan sallah in ta yi sai ya ranka wannan azumin kwara ɗaya da shikenan to shine ma'ana sannan sai malai ya ci gaba da cewa wanne ya tuniya qabla subuti shahar gabanin tabbatar wata ba dilatun ba tattace hatta launawa har dai koda wata shine hatta launawa har koda yayi niyya qabla ru'yati gabanin ganin wata summa asbaha sannan sai ya waye gari lam ya'kul bai ci abinci ba wala mai sharab bai sha abun sha ba summa tabayyana lahu sannan sai ya bayyana gare shi anna zalika al-yawma cewa lalle wannan yini min ramadana yana daga cikin watan ramadan lam yujizhu bai isan mashi wannan azumin waya musiku yana ya kame an la'akari daga barin cin abinci wa shirbi da shan abun sha fihi a cikin shi li hurmati shahari saboda alfarmar watan waya qadihi sai ya ranka shi sai ya ranka shi za mu kuma ƙara bayani abinda malam yake nufi a wannan gaba shine malam ya ce wanne yato ita niyya din nan qabla subuti shahr ana yin ta ne wa gabanin wata ya tabbata na'am wanne yato yace niyya qabla subuti shahr gabanin tabbatar wata ba hadila tun batatta ce wato shine tun ba a ga wata ba kawai kai shikenan sai kai niyyar dauka azumi to bai yi ba ko kuma kamar yanzu zaka kwanta bacci kai jira ka an ga wata sai baka ji diman an ga wata ba kuma kai baka gani ba to amma ka gani ko da za ka kwanta ai kaga dole ba za ka kwanta da ni azumi ba saboda sai an samu labarin ganin watan dimin dimin ya tabbata sannan niyyar ta inganta to ka gani yanzu ko da kayan niyya sai ka ce bari in kwanta to ni dai da niyya ta ko an ga watan ga ko ba a gani ba ne bari in kwanta da niyya da safi ko da dai ba a gani ba ni zan dore da azumi na shikenan wai kai kai niyya wai za ka yi an ga wata shikenan ka tashi da azumi in ba gani ba kuma ka aje sai ka kwana da niyyar yin azumi in an ga wata amma dai ba ba tare da ka samu labarin an ganin ba kuma baka tashi ba sai bayan alfijir ya hito sai ka tashi to wannan niyyar taka ba ta yi ba don wannan azumin naka bai yi ba dole sai ka canza shi za ka kama bakinka ba za ka yi azumi ba saboda alfarma watan dole ka kama bakinka ba za ka yi azumi ba in kuma ka kuskura ka ci abinci to an biyo ka kafara in dai ba lalura ce gari ka ta rashin lafiya ko na ba to ya zama sai ka yi kafara ta wannan azumi din yau baiwa ko yanga kenan mumina ko kuma ka watan yi azumi 60 na kwana biyu jere ko ka ciyar da miskini 60 to wannan kenan azumi na wata biyu ko shine shine kafara din to shine hatta launawa ko da yayi niyya qabla ru'yati gabanin ganin wata thumma asbaha sannan sai waye gari lam yakul bai ci abinci ba wala mai sharab bai sha ba daga kayan niyya da amma ko da sai ta waye baka ci abinci ba da ma sai kawai ka ji labari an ga wata to wannan da azumi naka bai yi ba tunda dai niyya taka tun kamin a ji labarin ganin watan da kai ta shine sun mata bayyana lahu sannan sai bayyana gare shi cewa wai anna zalika al-yawma lalle wannan yini min ramadana yana daga cikin ramadana an ga wata kenan to lam yujzihi wannan azumi bai isan mashi ba wai musu ko amma kuma dole ya kame baki ne anil akali daga barin cin abinci wa shurbi da shan abin sha fihi a cikin shi li hurmati shahadi saboda alfarma wannan wata din sannan karshe waye qadihi ya ranka shi sannan sai malai ya ci gaba da cewa wala yusamu yawmu shakki ba a yan azumi ranar kokanto li huta da bihi don a kewaye da shi min ramadana daga watan ramadana waya juzu siyamuhu azumin shi ya halatta littadawwi don nafila wan nazar da alwashi idza sadafa in yadda ce da shi ma'ana shine a yin niyya mala yake so ya ce maka ba a yin azumi ran da aka kukanto wato ana shakku ne wato kun ta dibin ku ji labarin ganin wata ba ku ji an ga wata din ba har gobin ta yi sahaya ta waye to sahaya ta waye da ba ga wata ba sai mu ce to bari da ku dai ku yi azumi da yan an gani shikenan in ma ba gani ba to amma dai bari ku yi don dai ku kiwaye ki to ba a yin azumi ranar da aka kukanton ganin wata sai an samu labarin ganin wata dimin dimin to shine ma'ana sai ce amma waya juzu sai dai ya halatta siyamuhu azumin shi wannan rana ta kokanto din litta dawai idan nafila kamar an yi dibin wata cikin dare dai har zuwa alfijir dai kamar alfijir hito kai dai baka samu tabbacin an ga wata ba shikenan sai kai ne azumin ka na watan nafila to ya halatta a ran da aka kokanto kokanto an ga watan ko ba gani makana ya nafila lokacin sannan wan nazar da kuma na alwashi kamar azumin da kai alkawali kamar kila misali sai a ce ka rubuta jarabawa sai ka rima ayi alƙawalin cewa duk da result ɗin kai fito yayi kyau ko ka samu credit kaza ka yi alƙawalin za ka yi azumi rana za ka yi azumi kaza ko guda ko biyu ya danganta dai to shi ne ma'ana irin wannan azumin na alwashi kenan to shi ma kana iya yi ne ko kuma wani abu mai kama da haka ma'ana dai azumi dai na alƙawali wanda ka yi alƙawalin za ka yi din to shine ya hada ta ranar da aka kokantun ganin wata kana iya yin wannan azumin ba komai idza sa dafa idan ya dace da ranar to kana iya yi ba matsala bane sannan sai malai ci gaba da cewa wa yustahabbu al-imsaku an so kame baki fi awwalihi a farkon shi li yatahaqqaqan nasu ru'yata don mutane su tabbatar da ganin wata din fa in zata an naharu idan rana ta dago walam tazhar ru'yatul walam tazhar ru'yatun amma ganin watan bai tabbata ba bai bayyana ba afdaran nasu to mutane su ci abinci wala yufdiru na'am to shine ana abin da malam yake nufi shine wa yastahabbu yace an so mutum ya kame bakin shi wato kamar an kwanta da tunanin an ta bincike a jiya an ga wata ko ba ga wata ba to karshe dai har mutum ya tashi kwanta dai bacci da shi dai bai dai samu labarin ganin wata din ba kuma har zuwa alfijir yayi baka samu dai an kira ka ko kuma ka samu tabbacin an ga wata din ba to in safiya ta waye shine an so inda sun samu ne kad a yi gaugawa cin abinci tunda dai da ma ana yana shakku ne na ganin wata to a jira tukun sai an labarin ganin watan bai zo ba an tabbatar da lalle ba a gani din ba sannan sai a ci abinci to shine ma'anar an so a watan ayi jinkiri kar a ci abinci din to shine ma'anar wa yastahabbul imsa ko an so kame baki fi awwalihi a farkon shi shi wannan watan yinin na watan rana kokanton ganin wata din me yasa ya ce le ta haƙaƙan nasu don ɗaya mutane su tabbatar da arru'u ta ganin wata din fa in istafa an naharu in rana ta dago walam tazhar ru'yatun ganin watan bai bayyana ba abdaran nasu shikenan sai mutane su cigaba da shabincin su shikenan sannan sai malam ya cigaba da cewa wala yabduru man zara'ahu qai'un wanda amayar rinjaya ba zai ci abinci ba illa an yu'alija khurujahu sai in ya jawo fitar shi fa alaihi alqada'u nan kan ranku ya wajaba gare shi wala yabduru man ihtalama wanda ya kaho ba zai ci abinci ba wala man ihtajama ko kuma wanda yayi na'am afwan wala yabduru man ihtalama wanda ya mafalki ba zai ci abinci ba wala ma ihtajama ko kuma wanda ya kahu amma wata kurhul hijamatu an karhanta yin kahu lil marid ga mara lafiya khifata tagariri saboda tsoron tagayyara wato ma'ana shine wanda malam yake nufi a wannan shi kuma wato shine yake cewa wala yafdiru manzara ahu qai'un wanda amayyar rinjaya to ba zai ci abinci ba kamar misali mutum ya dauki azumi yana azumi sai kawai amai ya zo mashi ba shi ya jawo shi ba daga a'a haka kawai sai ga amai ya zo to matukar da ya amanna in dai ba hada wani abu ya daga cikin bayan baki bayan kawai misali wajen amanna ga wani abu ya kawo ga baki ne kuma ya sake hade shi ba to in dai bai haka nan in dai duk amai abin da ya zo din ya zubar da shi in amai din to shi kenan azumin shi yana nan ya ci gaba da abinci ne ya ci gaba da azumi ne in yana iyawa in kuma yana ji bai iyawa da ruwa ya zama rashin lafiya ne bai iyawa dole sai ya tsaya ya sha magani to shi kenan sai ya azumi da amma dai in dai aman ya zo ba da gangan ba ba kai ka jawo shi ba kuma baka haɗe komai ciki ne ba dukkan zubat to azumin ka yana nan sai ka ci gaba da azumin ka ba komai illa an yu'alija khurujahu sai in ya gangancin fitowa da shine kamar sai ya zama shine da gangan yayi abin da zai jawo aman kila ko ya tura yatsan shi a cikin bakin shi kuriya ko wani abu mai kama da haka dai wanda ya sashi ya amai din to in shi yayi aman da gangan to azumin shi ya baci kuma fa alaihi alqada'u ran ko ya tabbata gare shi dole sai ya ranka a wala yabdiru man ihtalama wanda ya mafarki ba zai ci abinci ba kamar mutum yana azumi sai kwanta da rana sai ya mafarki ga shi yana saduwa da mace kuma har mani ya fito gare shi ba komi in ya tashi wanka ɗaya zai azumin shi yana nan ko mace ce ta yi mafarkin tana saduwa da namiji da rana cikin azumi sai ta tashi kawai sai ta ga gashi kuma har mani ya zo mata ita ma to shi ma ita ma kawai wanka ɗaya za ta yi ba sai ta azumin ta yana nan shine ma'ana wanda ya mafarki din ba zai ci abinci ba wala ma ne ta jama ko kuma wanda ya kaho kamar mutum yana da lalura wanda zai sa a mishi kaho sai ya sa an kai mai kaho to in an kawo mutum kaho ba komi kawai ya ci gaba da azumi ne wannan kawon da an kai mashi bai kare mashi azumi ba azumin shi yana nan ba wata matsala to shine sai ya ce amma dai wata kurahul hijamatu an karhanta yin kaho din makaruhi ne lil marid ga mara lafiya ko shi abinda ad dalili khifata tagariri saboda jin tsoron jirkita ma'ana kada hankalin mutum ya dan bugu tunda kaga mutum yana azumi yana jin yunwa kuma an tsotso jini daga cikin jiki ne wani wannan kaho da aka yi na wanzamai din nan ko kowa da ya san da aka yin shi to kaga tana iya yiwuwa kila wani abu ya faru mutum ya dan watan samu yan matsala hakan ga ta gayyara ko wani abu to shine ma'ana a makaruhi din amma in mutum ya tabbatar da za a mai kahon ba komi bai jin komi wannan ba ba makaruhi din bane shine ma'ana wata kurahul hijamatu an karanta yin kaho lil marid ga mara lafiya khifata tagriri don jin tsoron ta gayyara ta sannan malam ya ci gaba da cewa wa min shuruɗi sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi an niyyatu sabiqatu niyya mai rigya lil fajr ga huduwa alfijir sawa'un daidai kana fardan ya kasance farilla ne aw nafilan ko nafila a wanne yatul wahidatu niyya daya kafiyatun mai isuwa ce fi kulli saumin a cikin kowane azumi ya jibuta tabu'u wanda bibiya ta yawa jaba kasu yami ramadana kama azumin watan ramadana wasu yami kafaratu zihari da azumin kafarar zihari wal qatl da azumin watan kisa na ganganci wan nazr da kuma azumi na alwashi allazi awjabahu al mukallaf wannan da baligi ya wajabta shi ala nafsihi ga kai ne wa amma siyamul masrudu amma azumi abun jirantawa wal yawmul muayyani da kuma wal yawmul muayyanu da yini wanda yake ayyananne fala budda to wannan kan ba makawa min at-tabyiti daga kwana da niyya fihi a cikin shi kullu lailatin kowane dare abin da malai yake nufi anan shine a yace wa min shurudi sihhati sawmi yana daga cikin watan sharuɗa na ingancin azumi lalle sai wanga sharuɗin ya cika sannan azumi ya tabbata yace an-niyyatu yin niyya niyan nan kuma as-sabiqatu mai riga lil fajr ga huduwa al-fajr ya zama kamin al-fajr ya hito kar kai niyya din yace sawa'un daidai shin kana farlan shi azumin na farilla ne za kai to ko na in na farilla ne za kai dai dole kamin al-fajr ka so kai niyya aw na filan ko na fila ne ma'ana ko da wanda ba na farilla bane kawai dai na ta dauki ne zakan na fila kenan ko kila irin na alhamis da juma'a din alhamis da litinin din nan ko kuma duk wata uku din na guda uku din na kowane wata dai da sauransu ne ko da yaushe ne zaka yi azumi ko na farilla ne ko na nafila to ka tabbatar da niyyar nan kamin hudu alfijir kai ta sai malai ya ce to wani yatul wahida to kuma niyya daya kafiyatun mai isuwa ce fi kulli sawmin a cikin kowane azumi yajibu ta tabi'u wanda bibiya ta yawa ba wato duk azumin da ya zama dole ko can wajibi ne sai ka shi jere to in kai niyya guda ga ranar da zaka fara din duk ta game sauran duka ba kullun dole sai ka canza wata sabuwar niyya ba yayi in dai irin wanda a dole ne sai an jira sai ya bada misali ya ce kasiya mai ramadana kamar azumin watan ramadana kaga mutum zai azumin watan ramadan to shine sai in yayi azumi ne na farko kamar yadda bayani ya gabata da zu in yayi azumi in yayi niyyar ta farko ta ran da zai fara azumi din to ta isa mashi ga duk sauran ranukan baki daya in dai ba jinin haida ya zo mace ba tana cikin azumin ta aji azumi ba to yana kamar in jinin haida ya zo mace da ana azumi to in ta aji azumi daga baya in ya dauki in za ta dora ta ci gaba sai ta saki niyya ko mara lahiya wanda rashin lahiya ta zo masa ya aji azumi din shi ma in ya warke in zai ci gaba sai ya canza wata niyya amma in dai ba haka nan wani abu ya gitta wanda zai sa a yanki azumin ba to ba dole sai niyya guda ta isa ba dole kullun kullun sai ya canza niyyar ba shi yasa ya ce kasi yami ramadan kamar azumin watan ramadan wasu yami kafara ta zihari da azumi na kafara ta zihari an san dai abin da zihari za mu yi shi gaba insha Allah ga littafai nan gaba risala hakan ga in mun kai insha Allah kamar zihari shine mutum ya kamanta mata ta da uwa ta to in mutum ya haka nan ko ya kamanta wata gaba daga cikin matan ga mata ta ya kamanta ta da uwa ta kamar ya ce bayan ta ya daidai da ko kuma daidai yake da bayan uwa ta ko kuma ya kamanta ta da wani abu wanda da wata wadda take haramun gari shi ta har abada kuma din to shine mutum ya kamanta matar shi da irin wannan to shine ka san akwai kafara can zamu ji shi insha Allah mun kai inda zamu yi ne dole ne mutum ya sai baiwa ku yanga kuma shi jere ne wanganan ba zaɓi ne an ka ba mutum ba sai in ba wangane za a yi wangan ya yauta ku yanga na fushi na farko in ba ku yanga ko bai da kuɗin saye to shine sai ya fara na azumi ya azumi 60 na wata biyu kenan jere ba hutawa kuma in ya kuskura kora ya fara yi azumin ko ya kusa gamawa ne sai ya kuma ya kuma kuma haramun ne ya sadu da macen wa an gane ba a saduwa da ita sai ka gama wannan ka fara gaba daya inda zai sadu da ita kamin ya ida gama azumin to duk azumin ya rushe sai ya koma kasa ya saki daukowa in ma kuma in kuma ya kasa yin azumin ya zama yana da rashin lafiya da ba zai iya yin azumin ba to sannan sai ya ciyar da mutum 60 shi ma sai ya gama ya gama biyan wannan watan a kafara din ya gama biyan wannan cewa din sannan ta halatta sadu da isa matar din inda mun ka zo can insha Allah za a ji bayani cikakke mai yawa akai to sannan wal qatli da kuma azumi na kisa kasan idan mutum ya kashe wani da kuskure kamar irin kila ko ta hanyar makami ne da kuskure wanda ba da gangan ba ko kuma haɗa misali direba ne mai tuka mota wani mutu sanadiyya tashi to sai yayi azumi kasan da ake yi shi ma na wata biyu shi ma na kwana 60 to in hakan ta faru to shi ma kaga jera shi akai to shi ma duk niyya guda ta ishe su da kayan ne nan ta farko ta ishe su gaba daya inda mutum zai tai wurin waɗanda azuman da an ka zana din sai yayi ya kusa ga masu raka dan sai ya tsaya ya huta to duk sun roshe sai ya koma ya sake dauko su sannan wannan da kuma watan na alkawali na alwashi kenan azumin da mutum ya alkawali ya ce ya yi alkawali tsakanin shi da Allah sai ya yi azumi ashirin misali jere to dole sai wannan ne gwada ta ishe shi in ya niyya ta farko ta isa shine wan nazar da azumi wanda yake na alwashi allazi awjabahu al-mukallaf wanda baligi ya wajabta shi ala nafsihi ga kai ne sai ce amma wa amma siyamul masrur amma azumi wanda yake jere kamar irin azumin da ake yi na azumi irin na annabi dawuda ko yau kai azumi gobe kuma ka ci abinci gobe kai azumi hada nafila haka kake kullun kullun kai koyo shi to shine ma'ana azumi na jere din ko kuma wanda ka ayyana cewa kai ka biya ka tsara maka kanka duk litinin da alhamis sai kai azumi to su irin waɗannan din dole duk sanda zakai sai ka canza niyya fa duk sanda zakai yanzu sai ka canza niyya su saboda ba jere ne waɗanda suka zama na dole dole sai an jiranta su din ba to shine ma'ana wa amal siyar masu amma azumi wanda yake abun tsarawa a shine al-masdud abun tsarawa wal yawmul mu'ayyanu da kuma wani yini wanda yake ayyanan ne wanda ka ayyana duk rana kaza zaka yi azumi to waɗannan kan fala budda ba makawa min at-tabiyyati daga kwana da niyya fihi a cikin shi kullu lailatin kowane dare to wannan kenan kuma da yake lokaci yayi za mu tsaya na sai mun sake dawowa sai mu ci gaba insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya karba mana inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe mana dan uwanku a cikin addinin musulunci a sunusu Sheikh Ibrahim dan malam Nasarawa ko da Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh